بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatun wannan littafi na Tafsirul Karimur Rahman في تفسير كلام المنان نا الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي wanda muna cikin suratul juma'a sati da ya gabata mun kwana ƙarshen aya ta hudu yau za mu tashi farko aya ta biyar faɗar Allah ta'ala masalul ladaina hum milut tawrat thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladaina kadzabu bi ayati Allah والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ta'ala ya ce bayan Allah ya ambaci irin baiwa da ya yi ma wannan al'umma da ya aiko musu ya tayar musu da manzo daga cikinsu wanda yake al'ummi kafin aiko shi bai iya karatu da rubutu ba da kuma abin da Allah ya keɓance ma wannan al'umma wanda ta bambanta da sauranta da wasunta da kuma abubuwan da suke tare da wannan al'umma na darajoji wanda babu wata al'umma wacce za ta cin musu a cikin wannan su ne al'umma waɗanda kafin aiko manzon mahi yawansu ba su iya rubutu da karatu ba amma kuma sai suka zamanto su ne gaban halittu na farko da na ƙarshe har ma ahalul kitabi waɗanda suke riya cewa su malamai ne masu tarbiyya malamai ne waɗanda sun gabaci dukkan wasu to shine Allah subhanahu wata'ala sai ya ambaci ma'ana waɗanda aka sabakar ma a taura da kuma na daga Yahudu da Nasara. Amma kuma sai ya zamanto ba su yi aiki ba da abin da aka saukar musu, da haka sai Allah ya kamanta su da halitta mafi muni shi ne halittar jaki. Allah ta'ala ya ce, Masalun lazina hummilu taurat, misalin waɗanda aka ɗora ma aiki da attaura su ne Yahudu. ثم لم يحملوها sannan ba su ɗauke ta ba ma'ana ba su yi aiki da abin da aka ambata musu ba ko aka ɗora musu na su yi aiki da shi ba su tsayu da abin da aka ɗora musu ba misalin su ka masalin himari kamar dai jaki ne ya hamilu asfara wanda yake ɗauke da littattafai jaki a saman shi akwai tarin littattafai yana ɗauke da su yana goye da su bai san su ba o to haka su ma suke kenan misalin su misalin jaki wanda bai san ƙimar littattafan da abbansa ba to su ma haka suke saboda ba su yi aiki da abin da aka sabkar musu ba na attaura ba su san ƙimarsa ba والله لا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله شر كوكما يايمون misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah saboda an kamanta su da shaki wanda yake mafi munin halitta wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane adh-dhalimai qul kace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal ladina hado ya ku waɗannan ‘yan mantuba hadu ana fassara shi da ‘yan mantuba su ne yahudawa ka ce musu in za'amtum idan kun riya cewa annakum auliya ulillah ku ne masoya Allah min dunin nas kuma bayan sauran mutane to fatamanna wal mauta ku yi gurin mutuwa mana in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne a cikin abin da kuke faɗa saboda sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce su ne masoya Allah wanda Allah ya so yake so a cikin halittunsa suka ce su ne ‘ya'yan Allah masoya Allah kuma suka ce wa ƙalu lan yadda hulal jannata illa man kana hudan ba mai shiga aljanna sai wanda yake ba Yahudi yana sun nuna su ne masoya Allah to sai Allah ta'ala ya ce musu in abin da suka riya suka yi da'awarsa haka yake cewa su kaɗai ne waliyan Allah masoya Allah banda sauran mutane to fatamanna wal mauta mai kuke shira ku gurin ku mutu muna in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya da Allah ta'ala ya ce wala yatamannawnahu ba sa gurin mutuwa abadan har abada dalilin mai bima qaddamat aydihim dan abinda hannayensu suka gabatar na ayyuka munana wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne ga azzalimai shi yasa a suratul baqara Allah ta'ala yake cewa wala tajidannahum wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatin wala tajidannahum wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatin wala tajidannahum ahrasan nasa ala hayatin wa min alladhina ashraku zaka same su su Yahudu da Nasara sun yi kowa kwaɗayin rayuwa, ba su son mutuwa, su da waɗanda suka yi shirka da Allah. Amma sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar. Ko? Wala tajidannahu ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin. Zaka same su sun yi kowa kwaɗayin rayuwa. har ma ɗayansu na gore inda ma a raya shi shekara dubu. To shi Allah ya ce, wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi an yu'ammara, ko da ku an raya shi shekara dubu, wannan bai nisantar da shi daga azabar Allah don zai ci canye waɗannan shekarun dubu kuma ya mutu ya je wajen Allah shiga azaba. Kulka ce musu, innal mautan ladhi tafirruna minhu lalle mutuwar da kuke gudu fa innahu mulaqikum wannan mutuwa mai haɗuwa da ku ne, da lokaci ya yi ko ina kuke mutuwar za ta haɗu da ku. Sun maturaddu na ila alimil ghaibi sannan a maida ku ga masanin abin da ya faku wanda ba a gani ko abin da ba wanda ya san shi sai Allah. Ba shahada da kuma abin da yake bayyane shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Bayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. sai ya ba ku muhimmin labarin abin da kuka zamanto kuna aikatawa aina ma takunu a wata aya duk inda kuke yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada koda kuna cikin ganuwoyi waɗanda suke masu tsawo in lokaci ya mutuwa tana iya ketara ta iske mutum ta ɗauke shi To shi ne malam mai tafsiri ya ce, Lamma zakara ta'ala minnatahu ala hadihil umma. Lokacin da Allah ta'ala ya ambaci baiwarsa da ni'imarsa a kan wannan al'umma ta annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, alladhi ba a tafihimun nabiyyal ummi, wanda waɗanda Allah ya tayar da annabi wanda yake al'ummi a cikinsu. wanda kafin aiko shi manzo bai iya karatu da rubutu ba kuma wannan abin da ya tabbatar da wannan farkon lokacin da jibril ya riski ya sami manzo Allah a cikin kogon hira ya ce mishi ikra ikaratu mai manzo Allah ya bashi amsa ya ce wa ma'ana bi qari ni ba mai karatu ba iya karatu ba ya sake mai da masa karo na biyu ikra ikaratu ya ce wa ma'ana bi qari'in ni ba mai karatu ba ne marar salisa karo na uku ya ce mishi ikra ya karatu ya ce wa ma'ana bi ƙari'in an ce duk yakan haɗa shi da jikin shi ya matse shi sannan sai ya sake shi ya ce mishi ya karatu ya ce bai iya karatu ba yanzu dai ƙarshe ya ce mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ko kenan kafin ya zama manzo bai iya karatu ba wa ma khassahumullahu da abinda Allah ya keɓance al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi min almazaya na abinda suka bambanta da sauran al'umma wal manaqib da kuma darajojin da suke da su wata al'umma ba ta da shi, allati la yalhaquhum fiha ahadun, ma'ana abubuwan da suka bambanta da su da darajojinsu babu wani wanda yake cin musu a ciki. Wahum su ne al'ummatul ummiya, al'umma wadda take al'ummiya wadda kafin a aiko manzanta ba su iya karatu. Alladina faƙul awwalina wal akhirin waɗanda suka huce na farko da na ma'ana al'ummomin farko da na ƙarshe, hatta ahalal kitab, ma'ana sun huce har ma ahalul kitab, Yahudu da Nasara waɗanda su suna da littahi, alladina ya zumuna annahum ulama'ur rabbaniyun, waɗanda suke riya cewa su ne malamai masu tarbiyya, wal ahbar al-mutaqaddimun su ne malaman nasara waɗanda suke da ɗaɗɗu waɗanda suke na farko kenan zakara sai Allah ya ambace annal ladina hamalahum Allahu at-taurata min al-yahudi wan nasara lalle waɗanda Allah ya ɗora musu at-taura na daga yahudu da nasara wa amarahum ya umarce su an yata'allamuha ma'ana su karanci ita at-taurat wa ya amalo biha su yi aiki da dokokin da a ciki falam ya hamilu ha sai ba su ɗauki wannan aikin da aka ba su ba ba su karance ta ba ba su yi aiki da ita ba ko kuma sun karance ta sun ki aiki da abin da suka karanta walam ya ƙumu bima hum yani humilu bihi ba su tsayu da abin da aka ɗora musu ba annahum la fadilata lahum da haka ba su da wata daraja ba su da wata fifiko shi yasa Allah yake cewa ghairul maghdubi alaihim walad dalil banda waɗanda kai hushi akan su sune yahudu da nasara waɗanda suke ahlul kitabi amma ba su yi aiki da littattafan da aka sauka musu ba wa anna mislahum lalle misalin su ka mislil himar ka masalil himari kamar dai misalin jakin alladhi yahmilu fawqa zahrihi asfar wanda yake ɗauke da littattafai a bansa a bayansa min kutubul ilmi na daga littattafan ilimi fa hal yastafidu hima min tilka kutub shin jaki yana amfanuwa yana fa'idantuwa daga waɗannan littattafan da abbansa allati fawqa zaharihi wanda suke saman bansa amsa shine a'a to su ma haka ga littafi Allah ya ba su amma min ba su amfana da littafin wahal talhaquhu fadilatan bisababi zalika shin daraja ko kuma fifiko na samun jaki saboda yana ɗauke da littattafai a'a bai samun wani fifiko ko ta daraja tunda bai amfana da littattafan ba to haka su ma Yahudu da Nasara da aka ɗora musu aiki da attaura ba su yi aiki da ita ba, duk da an sabkar musu ita wannan kawai bai sa su samu darajar nan tun da ba su amfana da ita ba. Am hazzuhu minha hamluha faqat ko ko a'a raban jaki akan waɗannan littattafan kawai ɗaukar su da yake akan bansa. Shi ne ba raban shi, ma'ana suna a gadon bayansa yana ɗauke da su, shi ne bakin rabansa. Su ma haka, kawai rabonsu shi ne an saukar musu da littattawa a kai amma ba su da wani fifiko a kai inda ba su yi aiki da shi ba fahada mislu masalu ulama'i ahlul kitab wannan shine misalin malaman ahlul kitab alladheena lam ya'malu bima fi at-taurati waɗanda ba su yi aiki da abin da ke cikin at-taura ba allati min ajalihi alladhi min ajalihi wa a'zamihi wanda ba sai aiki bi ma fi taurati abin da ke cikin attaura ba alladhi min ajallihi wa a'zami wanda yake daga mafi ɗaukaka shi mafi girmansa daga cikin mafi ɗaukaka mafi girma daga cikin abin da yake cikin attaura wanda ba su yi aiki da shi ba al'amuru bittiba'i muhammad sallallahu alaihi wasallam umarnin da aka bada na su yi aiki ma'ana su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana wai qala isa bin maryama a cikin suratu suratu saf ko wai qala isa bin maryama eh wai qala musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani annabi Musa ya ce wa mutanensa don me kuke cutar da ni ko suratu saffi eh lima tu'dhuna ne don me kuke kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum kuma alhali kun san ni dan aike ne na Allah zuwa gare ku ko anni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لوكتين da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu har zuwa ƙarshen aya ko sannan annabi Isa ya ce wa id qala Isa bin Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum yace ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat ina mai gaskata abinda ya gabace ni na at-taura ko من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ina muku bisharan wani manzo wanda zai zo bayana sunan shi Ahmad daga cikin sunayen Annabi Muhammad Ahmad haka yake a cikin At-Taura ko kenan kaga nan ya umarce su da cewa su yi su bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana amma sai ba su yi aiki da wannan ba wal bisharatu bihi da kuma bishara game da shi zuwan shi wal imanu bima jaa bihi min al-Qur'an da kuma yin imani da abin da ya zo da shi na alkur'ani fahalistafada min hada fahalistafada min hada wasfuhu shin wannan abin da aka siffanta shi da shi shin ya yi amfani bai amfani ba gare su min taurat na daga attaura wannan abin da aka siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da kuma abubuwan da aka ce su yi imani da shi da su wannan duka bai wani amfani ba min at-taurati na daga at-taura illa al-khayba illa al-khaybata wal khusran sai dai tabewa da asara kawai saboda su yi aiki da abin da a ciki ba ko aha wa wa iqamatul hujjati alayhi da kuma tsayar da hujja a kai, yana an yanke musu hujja, an yanke musu hanzari. Fa hadal masal wannan misalin mutabiqun li ahwalihim ya dacewa halayensu. Za ka aka ce bi isa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayati Allah tir ko yayi muni misalin waɗanda mutanen da suka ƙaryata ayoyin Allah addallatu ala sujudi rasulina ayoyin da suke nuni akan gaskiyar manzanmu sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma jaa bihi da kuma ingancin abin da yazo da shi wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah bai shiryar da mutane azzalimai ay la yurshiduhum ila masalihihim Allah bai shiryar da su zuwa ga abubuwan da suke maslahohi gare su ma dama zulmu lahum wasfan matukar zalunci shine suffasu wal inadu lahum na'atan taurin kai gare su shine alama alama su shine taurin kai suffa su shine zalunci wa min zulmil yahudi yana daga zalunci yahudawa wa inadihim ko wa inaduhum da tsaurin kansu annahum ya'lamun su sun sani annahum ala batil suna akan ƙarya wa yaz'umuna kuma sai suna riya cewa annahum alal haq ala haqqin su suna akan gaskiya sun san da akan ƙarya suke amma sai su riya cewa akan gaskiya suke wa annahum awliya Allah min dunin nas suna riya cewa su ne masoya Allah su ne waliyan Allah kuma bayan sauran mutane ولهذا سبب هكا أمر الله رسوله ألا يؤمر من زنس محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يتي مسو إن كنتم صادقين في زعمكم in kun masu gaskiya ne a cikin riyawarku annakum alal haqqi cewa lalle ku kuna akan gaskiya wa auliya Allah kuma ku ne masoya Allah fatamannawul maut to ku yi gurin mutuwa wa hadha am, amrun wa hadha amrun khafifun wannan al'amari ne mai sauki kenan tun da ku kun tabbatar da masoya Allah ne masoyi Allah kuma in ya mutu ina zariya eh gidan nima ko to ku yi gurin ku mutu na ku je ku sha ni'ima fa innahum law alimu annahum ala haqqi inda sun san su suna akan gaskiya lama tawaqqafu an hadha tahaddi da bu su da bu su tsaya ba game da wannan kabulantar da aka yi musu da kai tsaye ne ma'ana sun yi gurin mutuwa alladhi ja'alahu Allahu dalilan wanda Allah ya sanya shi dalili ne ala sidiqihim in tamannawhu ma'ana dalili ne akan gaskiyarsu inda sun yi gurin shi wa kadhibihim in lam yatamannahu kuma dalili ne akan ƙaryarsu in ba su yi gurin mutuwar ba ko kenan tunda ba su yi gurin mutuwar ba kenan ya nuna cewa ƙarya suke haka ne walamma lam yaqa minhum yayin da wannan abun bai auku ba daga gare su ma'al ilani lahum bi zalika bayan an musu sanarwar da yin haka. Ulima, kenan da wannan sai aka san, annahum alimu na bibutulani mahum alaihi, cewa su suna sane game da ƙaryar abin da suke a kan shi wa fasadihi da kuma ɓacewarsa, abin da suke a kai ƙarya ne, kuma ɓanna ne, ɓataccen abin. Wali hada ƙara don haka Allah ya ce, wala ya tamannaunahu abadan. ba sa burin mutuwa ba za su yi burin mutuwa ba har abada wannan kuma bima qaddamat aydihim sanadiyar abinda hannayensu suka gabata ai min adh-dhunubi na dhunubai wal ma'asi da kuma abubuwan sa'o allati yastawhashuna min al-maut min ajriha wanda suke eh, mutuwa saboda shi والله عليم بالظالمين الله مسنين يقى الظالمين فلا يمكن أن يخفى عليه بيوا يقوي وألا من ظلمهم شيء وانا أبن ظالمتس هذا وننكينا وإن كانوا لا يتمنون الموت ودكو سنزمان توباسا قول متوى بما قدمت أيديهم سود أبن دهنا يسسك قباتر نزل بيد ساقوه bal yafirruna minhu duk da haka kuma suna gudun mutuwa ghayatal firari matukar gudu fa inna zalika dan haka wannan la yunjihim bai tsiratar da su gudun mutuwa bai tsiratar da su bal la budda an yulaqihimul maut ba makawa mutuwa za ta haɗu da su alladhi qad hatamahu Allahu 'ala al-ibad mutuwar da Allah ya wajabta ta akan dukkan bayu duk wani abu mai rai thumma ba'da al-mauti sannan bayan mutuwa wastikmalil ajar da cika ma'ana lokutan da Allah ya yanka ma kowane bawa yuraddul khalqi kulluhum yawmal qiyamah dukkan halittu za a maida su a ranar ƙiyama ila alimil gaibi zuwa ga masanin gaibi shine Allah masanin abin da ya faku abin da ya ɓuya abin da ba wanda ya sansa sai shi wa shahada da kuma abin da yake bayyane fayyunabbi'uhum sai Allah ya ba su muhimmin labari bima kanu ya'malu game da abin da suka zamanto suna aikatawa min khairin wa sharrin na alkhairi da sharri qalilin wa kathir abu kaɗan ko mai yawa duka Allah zai ba su labarin wannan nan za mu dakata ko? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله